kitabu salati fi ramadan littafin sallah a cikin azumin watan ramadan babu targhib fi salati fi ramadana babin da ya zo na an kwadaita wa mutane a yi sallan asham a yi kiyamun laili a yi tahajjudi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة yace wani dare manzo Allah ya zo ya salla a masallaci sallar nafila kenan shine tarawihi ko tarawihi ko tahajjudi ko asham ko qiyamul layli duk sallar da aka yi shi bayan sallar isha sunan shi qiyamul layli in ya zama bayan an kwanta yi bacci an taso ne sai a ce tahajjudi fa salla bi salatihi nasu manzo Allah ya zo yana sallar nafila bayan lisha sai mutane suka ga manzo Allah na sallah sai suka sheku kowa ya zo kowa ya zo ya samu garaba sai ya samu albarka ya bi manzon Allah ya sallah to wannan ran wannan daren waɗanda suka yi sa'a su suka yi to kashi gari ai kaza kaza kaza baka ji abin da ya faru ai manzon Allah ya kaza ai mun je ai to gobe ya za a yi aka zo aka cika thumma salla al-lailata al-qabila dare mai zuwa kuma manzon Allah ya zo ya musa ya sallah sun cika suka bi shi fakathura nasu ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة متاني سكا يوا سأنا درينا أكوكونا هدو سكا زو سكا كما كل أما سلاتي فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله بفتوبة يا زمان شي أجدا يا زاسي سيكوا يا حكولي يكوما كينكو فلما أصبح لما الله صلى الله عليه وسلم يوا يغري قال سيتي qad ra'aytu allazi sana'atum na ga abin da kuka yi na ga abin da kuke so kuna son alkhairi abin da ya hana ni fitowa tausaya muku nayi wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum wa dhalika fi ramadan abin da ya hana ni fitowa shine na ji tsoron kar na yi jiya na yau gobe mu yi jibi gata to aya ta sauko cewa ya zama farilla to in ya zama farilla kuma ai an ɗora muku nauyi kenan to gudun kar haka ya faru shi yasa ban fito ba to shine malamai suke ɗaukan ka'ida cikin usuli almashaqqatu tajlibu taysir almashaqqatu tajlibu taysir laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat eh manzo Allah yana son al'ummarsa kuma yana tausaya musu shine Allah ya yabe shi shi laqad a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum akira ali ibn abi talib min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim alaysa kadhalik قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمته yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaita wa mutane yin sallan asham sallan tarawihi sallan tahajjudi ba tare da ya ce dole ne ai ba fa yaqulu a cikin kwadaitawa da yake yi ga irin kalmomin da yake faɗa man qama ramadana duk wanda ya tsaya a dare cikin azumi ya yi sallah imanan wahtisaban sharaɗi ne guda biyu imanan wahtisaban ma ma'ana ihtisaban ya yi ne don ya samu lada ba don riya ba ba don kaza kaza ba ba don kaza kaza ba gufira lahu ma taqaddama min zambi imanin ya yi imani da cewa wannan ya yi imani da haka cewa in an yi za a samu lada din gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa ƙanana amma manya-manyan laifuffuka sai an daina sai an bari hakkokin mutane sai an maidan musu قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ابن شهاب الزهري يتي منظور الله يبر دنيا هكا الامر يكي ba a wajabta ma mutane sallan asham ko sallan tarawihi ko sallan tahajjudi ba a'a manzo Allah da ya kwadaita bai ce ayi daule ba ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب haka sai na abubakar ya zo ya tafi ana yi wanda ya samu dama ya yi wannan yana gefe nan masallaci wayancan suna wancan gefe wannan yana ce yana sallah wannan yana ɗaya ɗaya wasu ke sallah a rarrabe har sai da aka zo zamanin sayyidina umar shi ma aka tafi ci gaba haka to sai ya zo ya yi ijtihadi ya nuna musu ya gai cewa me zai hada na hada su karkashin limami ɗaya karkashin alaramma ɗaya yana musu sallah yana karatu suna ji babu ma ja a fi qiyami ramadan babin da ya zo na qiyamu ramadan sallan tahajjudi ko tarawihi ko asham قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال يتي خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد يتي نافتو تارد سيدنا عمر أجكن وتر أزمي زوى مسلاتي فإذا الناس أوزاء متفرقون سيقع متاني سور الربو wannan na can yana karatun shi shi kadai yana sallarsa wannan na can shi kadai yana sallarsa wa'ancan suna nan wanda kowa a rarrabe haka yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahan wannan yana sallah shi kadai wannan yana yi mutum uku hudu zuwa tara sun zo suna bin shi fa qala umaru shi sayyidina umar khalifa yace wallahi inni لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل yace wallahi ina ganin waɗannan da zan hada su karkashin alaran guda limami ɗaya mai karatu ɗaya ai da ya fi wannan rarrabuwa da suka yi an ji wannan maganar an fahimce ta sosai saboda karshen hadisi fa jama'ahum ala ubay bin ka'abin sai kafa doka ubay ibn ka'abin kai za ka taimu musu sallan asham daga yau shikenan ba wanda zai je shi kadai yayi ubay ibn ka'abi kai ne limamin limamin asham ko tahajjudi qala thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra yace wani daren kuma sai na fito tare da sayyidina umar wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim sai ga sunan suna sallah bayan limami daya alaramma daya na musu karatu suna ji suna bin shi sallah faƙala umaru ni'matil bid'atu hazihi a yanzu an daina hayaniya ko ko ana yi har yanzu an daina an fahimta ko wallati ta namuna an ha afdal min allati ta kumuna yace ai wanda kuke bari karshen dare din ku yi sallah da wuri ku je ku yi bacci din wanda kuka bari sallan karshen dare din dare din ai tafi wannan da kuke lada yani akhiran layli wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu mutane farkon dare suke tashi su sallah asham kowa je kwanta sai ce ai karshen daren da kuke bacci da lokacin kuka yi sallan ai da ya fi lada قال وحدثني عن مالك an muhammad bin yusuf an sa'ib ya aka ce ni'matul bid'a kowa ya shiru ya wani zai bid'a aka ce haramun kuma kai gashi kana maganan bid'a sayyidina umar ce ni'matul bid'atu hazihi eh ya zai ya kowa ya shiru alaikum bi sunnati wa to ai bai ce alaikum bi sunnati wa bid'ati khulafa'ir rashidin eh eh ba ka yi fada ba ya ce ni'matil bid'atu hazihi ye wacce ce قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة يجي سيدنا عمر يا عمر سيدنا أبي بن كعب تميم الداري سوزا سيتسلم أشم ركعة قوم شاء قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئيد بالمئيد mai alaramma yana karatu ne da ayoyi ayoyi sama da ɗari hatta kunna na atamiru alal isi min tulul qiyam suka ce saboda tsawon tsayuwa da ake yi sai sun dogara kan sanda wa ma kunna nan sarfu illa fi furu'il fajri yace ai ba ma ci idan da sallah sai awailil fajri gab da alfijir yake to muke idan da sallah a wata riwaya suna cewa ana idan da sallah kowa shi shi ka gida kai kawo abinci sahur kai kawo abinci sahur kada a makara قال وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة يتي حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة هذا كلام يزيد بن رومان أليس كذلك؟ قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان إيش أين رزق متاني e cikin azumin watan ramadana ana asham suna ana ana tahajjudi ana addu'a ana la'antar alkafirai cikin watan azumin ramadan ba tare da kiran suna ba allahumma al'an alkafara allahumma allah ka la'anci wa'anda suka yi kaza da kaza da kaza da kaza amma ba za a kira suna ba ko saboda me me yasa ba za a kira suna ba eh me yasa ba ka da iko ka kafi mutum wannan kafiri ka ce mishi shi dan wuta ne fa ko Allah ya la'ance shi sai dai ka ce Allah ya la'anci kafirci da kafirai me yasa kafirai nawa suka zo suka yaki addinin musulunci Allah ya musu tsawon rai ba su mutu ba daga baya kuma suka zo Khalid bin Ikrimatu bin Abi Jahal ya yi suke da Khalid bin Walid sayyidina Umar kansa ya aka yi yake da eh mukhayriq al-yahudi ya yake ba yahude ne ana yaki ya tara yahuda ce dukiya ta duk ta muhammad ce na ba muhammad ya je ya karbi kalma yana fadawa cikin yaki aka kashe shi ya samu shahada bai yi sallah raka'a ko ɗaya ba tun da aka haife shi bai azumi ba bai yi sallah ba bai haji ba abin da karban musuluncin da yake nan kuma je samu shahada to addinin musulunci shine abin da kariski kariska a cikin addinin musulunci ma'ana lokacin da aka saukar da sallah sallah ake yi ba ba kawo azumi ba sai a ce addinin su bai cika ba lokacin da aka kawo azumi ba kawo zakka ba sai a ce to in mutum yana an duk rukunai guda biyar sun cika kana sallah kana iya azumi amma baka da kudin da zaka fitar da zakka zakka ta saraya a kanka amma addinin ka cikakke ne ko addinin ka tawaye ne addinin ka cikakke ne ga mu khairi bai taba yin sallah ba ma kuma zaka je ka shekara ka dari kana sallah kana azumi kana shan wahala zaka je ka tarar da shi a cikin aljanna ya riga ka shiga to shi yasa addini gwargwadon abin da ka tarar aka ce ka yi kai shi ne addininka ya cika ke an fahimta illa wahum yal'anuna al-kafarata fi ramadana qala wa kana al-qari'u yaqra'u surata al-baqara fi thamani raka'atin suratul baqara ake karanta a cikin raka'a takwas fa idza qama biha في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ركعة تقص أكي كرنت سورة البقرة رند يرى ربا هر يكي ركعة قوم شابيوش آي آي سسوتي وانا أبي آي آي سسوتي بإجابة أي سر إبادة كنا سر إبادة ما سر إبادة سر Allah ya saka mu annabi Ibrahim ke ne samu albarka inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ma ma'ana ummatan jami'un li ihsalil khair jami'un banda ibrahim wa ka taba gani ya samu babu mutum ɗaya da zaka samu yana da ƙarfi wajen azumi wajen zakka wajen nafilfili wannan yana da kokari wajen karatu wannan yana da kokari wajen kasuwanci wannan yana da kokari wajen nafilfili wannan yana da kokari kowa babu wanda Allah ya hada mishi ya bashi komai kana iya yin komai kai kadai har cikin ilimin ma babu maluki da kwakwalwarsa za ta ɗauki duk abin da yake na ilimi sai gwargwadon bukata ake yi ma'ana don ina musulmi mai yiwuwa zan je in aikin haji sai in je in karanta duk abubuwan haji in haddace su to me zan yi yakfi in lokacin hajji ya kai na samu kudi na biya in je samu malami wanda yake aikin shi kenan ina so in yi hajji ya zan yi sai ya nuna maka ina musulmi don mai yiwuwa wani ya mutu na gaje shi sai na je na haddace abubuwan fara'id duka baki daya eh ba lallai watakila ni sana'a na likitanci watakila injiniya watakila kaza da kaza da kaza kowanne ba wanda aikin shi fi wani fa kowanne aikin shi ana bukata haka Allah ya rarraba mutane saboda in zo ina bukatar ka dole kana bukata ta dole yana bukatar sa dole haka dole ne mu bukaci juna mu hadu kuma mu amfani mu amfani juna ba mahaluki daya da Allah ya sa kwakwalwarsa za ta iya daukan duk ilimi ko kowane ilimi an fahimta to me sirrin da ke cikin annabi ibrahim har allah ya bashi wannan wa izibtala wa izibtala ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin me annabi ibrahim yayi ibada ana son ka yi ta ne kana jin daɗin ta ba ana kana yin ta ne don ka sauke nauyi ka je ka shiga harkar ka ba yanzu duk abin da ake ciki kenan annabi ibrahim kuma duk abin da aka ce ya yi sai ya yi yana jin daɗin yin jika ka yanka ɗanka yana jin daɗin ya je ya yanka ɗansa jika ka yi matarka da ɗanka ka tsurkumin daji ka aje yana jin daɗin haka rabbi inni askantu min zurriyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة آه. ba ka tunanin mai matanka da ɗanka zai ci ba kana batun sallah kuma eh inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zai zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimu salata faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi sannan yazo warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun to sai malamai suka ce annabi ibrahima abubuwa masu wahala allah ya jarrabe shi da su a je a jefa shi wuta aka je aka jefa shi wuta a je a yi mishi kaza aka je aka duk jika ka yanka ɗanka wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqab aka ce iz yarfa'u abinda aka ce ma annabi ibrahim ba annabi ibrahim ya gina kaba ba fa kaba an gina ta tun kafin annabi ibrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi in aka ce inna awwala baitin wudi alin nasi wai mai kenan a'a a'a wudi alin nasi dan mutane to ashe ba mutane suka aje shi ba kenan annabi adam shi ma ya zo ya tarar da shi ne in ba haka ba ya za a ce daga annabi adam zuwa yau ga ɗakin allah ana bautawa allah a ciki gabanin annabi ibrahim fa su ba su da inda za su yi annabi ibrahim mai yayi aka ce wa izba wa'ana li ibrahim makanal bait makanal bait aka nuna masa ga inda suke kasan in aka zo tulun wa ardun sai a buga sai a samu misaha in aka samu misaha to ra'arraf bu'dun thalith daya biyu an samu wajen an yi tun aka daga bangon garin ya daga shine bu'dun thalith kenan wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu ya suka yi aka ce ka daga ginin in ka daga ya kai daidan tsawon ka kai abin da aka ce kai ba haka bane ba to amma yayi da suka daga suka kai karshe shi ce a'a mu kawo abu mu hau mu kara dagawa malamai suka ce annabi ibrahim duk abin da Allah ce yana yi ne yana jin daɗi komin wahalar da ke ci to shine Allah ya saka masa da wannan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi an fahimta ka inni ja'iluka linnasi imaman zan sa ka zama shugaban mutane al'umma mutane kala wa min zurriyati kala la yanalu ahdiyaz zalimina i jagoranci ba za a baka ba sai in kana da hakuri sai da aka ce wa izibtala ibrahim marabbuhu bi kalimatin bi kalimatin ma hiya hadhihi al kalimat fa atammahunna Allah ya masa shaida cewa atammahunna ma ma'ana atammahunna ina mana ya cika su ya yi su yadda ake so a cikin a cikin murna da farin da farin zuciya amma yanzu aikin ibada da ake yi waye yake yin aikin ibada da sharaɗin a karba kana yi ne don ka sauke nauyi da ke kanka ba haka bane ba wancan tarbiyyar ta yi nisa sai kuma in za mu iya mu nema mu dawo da ita amma ta yi muna nisa fa ta yi muna nisa duk wanda ya tashi kana Allah Allah sallami sallah ne manzo Allah ya shiga sallah jin daɗi yake yi abinda ake so kana yin ibadan kuma kana jin daɗin yin ibadan kana ba da zakkan kana jin daɗin za ka rabu da kuɗin ka bayar ka je aikin hajji ka kai hadaya sai a tura hadaya a je a bayar a je a kai mutanen maka su ci ana jin daɗin haka to daga nan ake samun sirrin ibada kenan nan ake samun ɗaukaka za a gwada za a fara daga yau eh eh ba ma ɗa ba ne wuyan uban wuya ne ba ɗa ba ne ina wuyar ta fito ba ka tarbiyyantu akan haka ba da ka tarbiyyantu akan haka shi kenan a'a ba mun karanta ba suka ce zamanin manzo Allah mun kasance muna sallah idan muna muna ta menene me ake yi ana kallon kasa ne Allahu akbar na manta da gidan siminti na manta da kasuwa na manta da komai hankali na na nan sai na gama in awa ɗaya zan yi sai na gama haka manzo Allah yake cewa arihna biha ya bilal arihna wannan hayaniyan duniya da wahala abi komai yayi arihna in an shiga sallah sai a manta saboda ana ganawa da wa duk karfinka da dabarar ka kayi ka kasa shi ka da komai ga Allah sai Allah nuna maka shine Allah ina ruwanka da wane da wane da wane da wane da wane kasance ruwanka da wane da wane da wane shi ya wahal da ni ya wahal da kai shi ya wahal da ni ya wahal da kai ina ruwanka da wane inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin amma imani ya yi rauni an rarraba kowa an ta'allaka da wani an ta'allaka da wacce an ta'allaka da kaza da kaza da kaza da kaza to da an ɗanji matsala kaɗan sai a manta da imanin sai a manta da cewa Allah shi ne mai iko ko wa kana al-qari sur qala wa haddathani yahya an malikin أنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان يتي منكسن منا idan da sallan tarawih ko tahajjudi sallan dare fa nasta'jilu al-khadama bit ta'ami makhafat al-fajr sai mu ce a kawo mana abinci da wuri kar al-fajr yake to ala haddathani yahya an malik an hisham bin urwa an abihi anna zakwana aba amr wa kana abdan li aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam zakwan bawa ne na aisha amma yana karatu yana da karatun alqur'ani fa'ataqathu sai ta ‘yanta shi ta ‘yantar da shi an duburin mina bayanta kana ya komo ya kra'u laha fi ramadana shi ke mata limanci bawanta ne ta ce wannan bawa bayan na bar duniya bayan na mutu ka zama ɗa to a lokacin da yake mata limancin ya zama ɗa kenan ko yana bawan shi amma tun da yana da alkur'ani fa na na aisha ita ce matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da shi in za a yi limanci ita ke ci gaba ta yi ko bawanta za ta sa yi mata to wayannan matsaloli sai in an dawo daga hayaniyar da aka shiga ciki aka tafi daga jiya ai an ji cewa fali yughayyiruhu bi qalbihi da yadda muke fahimta din nan akwai kuskure ciki ko to sai an dawo ana bi a hankali an muna tarbiyyantar da kanmu wallahi za ka zo abin da kake ganin ba zai taba yiwa ba za ka ya fi sauki ma wajenka da ruwan sanyi da za ka sha eh tarbiyya ce sai an tarbiyyantar da kai la budda min at-tasfiya la budda min at-tarbiya la budda min at-tazkiya sai an tafi wannan to rayuwa sai ta kowa sai ce ai ya karahu bi kalbihi kuma a kira shi a bashi makafi wanda yake munkari din shi kenan shi kake tsara ma كرهته بقلبك غيرته بقلبك غيرته بقلبك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
عليك بيرسين